وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan Allah idan Allah ya so ya yarda yau kutubar mu bayanin da za ta yi da ta yi bayani ne akan sihiri sihiri larabci ne bahaushe ya ari kalmar shi ma yake cewa sihiri amma gayan kalmar a hausance shine tsafi nake ga haka ne ko a sihir in an ce sihiri amma a hausance da a ce tsafi amma bahaushe in ya ce da tsafi da sihiri duk ɗaya ne duk wanda ka gaya masa ya yarda to zahiri dalili da yasa muka ɗauko wannan nukta za mu yi nazari a kanta a matsayin mu ta yau shine la'akari da yadda mutane muka yi nisa da sauraro da kuma aiki da abubuwan da muke ji da kuma makancewar da muka yi akan neman taro sisi da kuma makancewar da muka yi ta fiskar biyan buƙatar mu ta duniya ko ma ta wace hanya kawai in da mu samu to kawai da a afka ko kuma za a shiga cikin wannan lamari. Da yawa kuma daga cikin mutane akwai wadda waɗansu suke ɓata musu rai sai su ɗauki mataki a kansu. Akwai waɗansu kuma wadda su ba a ɓata musu ba, ba a taka musu ba, ba a zubar musu ba, amma dai sai su ce, bari dai mu tashi tsaye don mu ba wa kanmu kariya. Tashi tsayen da mutane suke yi ai akwai wani tashi tsaye da ake yin sa na gurguwar hanya na barauniyar hanya ma'ana ta hanyar sihiri ko tsafi to dalili wa'annan abubuwan ya sa dani nazari mu ji abubuwan da Allah da manzon Allah da kuma malamai magabata suka faɗa cikin lamarin sihiri ko mu ce tsafi Allah ka taimake mu ka datar da mu ka shiryar da mu ka gafarta mana ka karɓa mana kyawun ayyukanmu ka gafarta mana munanan ayyuka Allah ya taimake mu na'am innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله كما قد سمعتم ان خطبتنا اليوم تتكلم على السحر والسحر عباره عباد الله عن عقد وقراءات ونفتات يتوصل بها الساحر الى الاضرار بالمسحور فمنه من يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يذهب العقل ومنه ما يوجب العقد ومنه ما يوجب الصرف فهؤلاء فهذا فهو أنواع كثيرة عباد الله لكن كله محرم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمن تسحر ومن تسحر له ومنه عبارة ومنه عباد الله من يتصل إلى الكفر فإذا كان الساحر يتوصل إلى سحره بالأرواح, بالأرواح من الشياطين يتقرب إليها ويتعبد إليها حتى تطيعه فهذا كفر لا شك فيه عباد الله وأما من فعل دون ذلك فهو حرام كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال جل وعلا في قرآنه الكريم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون عباد الله وما للشيط وما للشيطان غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا لأن يشرك بالله جل وعلا فترى خرقا كثيرا عباد الله من, يتخ... من يدخلون في السحر ويظنون أنه حرام فقط ولا يرون أنه شرك فإن... ويدخلون في تعليم الكيمياء وهو محض السحر وفي تعليق المرء وفي تعليق وفي تعليق الرجل بالرجل على سبب المحبة فهو سحر أو كافر أو فهو سحر عباد الله عباد الله وقد قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات فعد منها السحر فمن صح فمن سحر أو من سحر وقد كفر بالله جل وعلا كما قال صلى الله عليه وسلم ليس مني من من سحر ولا من سحر وليس مني من سحر ولا من سحر له ولا من تكهن ولا من تكهن له ولا من تطير ولا من تطير له عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد bayan Allah hudubar mu ta biyu za ta yi fashin baki akan abin da hudubar mu ta farko ta ambata bayan yabo da godiya da jinjina zuwa ga Allah da tsira da aminci zuwa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hudubar take cewa bayan Allah ku sani lallai wannan huduba an rubuta ta ne akan tsafi ko sihiri da yawa daga cikin mutane suna daukan sihiri kamar wani abin cinyewa ne sai aka ce to ba abin cinyewa bane hasali ma fitina ne a rayuwar dan adam kuma abu ne wanda bare aifar masa da ya mai kyau ko kuma zai aifar masa da sakamako mai kyau duniya da lahira ba. Wato shi sihiri ko mu ce tsafi shine wata dabara da mutane suke yi a rayuwarsu ta duniya. Ta hanyar ƙullace-ƙullace ƙulla wa'yansu abubuwa ko kuma ta hanyar wa'yansu karance-karance wadda suka saba wa shari'ar Allah. wadda ake yinsa da nufin a cutar da wani ko da nufin a bi kariya wa kai ko da nufin a yi wani mummunan abu. Hakika daga cikin tsari da alamu na sihiri ko kuma ire-iren sihiri, akwai sihirin da in an yi shi zuwa ga wani da a yi shi ne kai tsaye ana nufin ana so a kashe shi. Akwai nau'in sihiri ko tsafi da za a yi wani dan a jefa masa wata rashin lafiya kamar yadda aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Labid bin al-Asam yayi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya debo gashin kum din manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirye tsafi da shi kuma Allah ya bashi nasara abin ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka akwai irin wannan wadda da a jefa wa mutum ciwo sannan akwai wata mata wadda ta yi sihiri a jikin naman tinkiya ta kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Khaibara manzan ta ce idan har annabin na gaskiya ne tabbas idan ya ci wannan naman wallahi sai ya bar duniya a idan har annabin na gaskiya ne tabbas idan ya ci wannan naman to sai ya jijjiga idan ko wannan annabi na ƙarya ne to shi kenan dai mutu kowa ma ya huta daga fitinarsa. Ƙarshe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ɗauki naman ya kai bakinsa ya gutsura, naman ya ce, Kar ka haɗiye ni domin a cikina an sanya sihiri a cikina. Haka manzan Allah ya amar da wannan naman, amma sahabbansa wajen su goma sha biyu wadda suka ɗan tsinki ko suka yi loma loma wannan naman duk baki ɗansa da suka bar duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ciwo a jikinsa sanadiyar suka wannan naman a bakinsa. Malamai suka ce har wannan ciwon ne ya taso masa ya yi ajalinsa bayan a da ya warke. Shi ne sanadin ajalinsa lokacin da ajalinsa ya yi. To don haka daga cikin daga cikin sihiri akwai wanda za a yi dan aukar mutum ya bar duniya, akwai wanda za a yi dan kuma a jefa wa mutum ciwo. Akwai kuma wanda za a yi dan a kawar da hankalin mutum ya zama mahaukaci. Akwai kuma wadda za a yi dan a jefa wa wani soyayyar wata ko yana so ko baya so. Dan ana so, ana son ya so ‘yar wane, amma ya ƙi sai a ce babu wani abu bari a tashi tsaye. Kawai sai a ji yaron ya kamu da son wace da hanyar tashi tsayen da aka yi. Wannan tsafi ne, ko mu ce sihiri. Sannan kuma akwai wadda ake yi don a raba auren wata da auren wani ta hanyar jefa gaba da ƙiyayya a tsakaninsu. Don haka dukkaninsu bayin Allah. wa'yannan da wancan ɗin da wannan duk wa'yannan misalai na tsafi kafirci ne. Akwai kuma wanda za a yi a ɗaura wani abu a jiki da nufin neman kariya a gurin wannan abin da aka ɗaura sanadiyar neman kariya daga sharrin mota ko daga sharrin ɗan adam ko abin da ya kama da haka. Duk da wancan da wannan da wa'yancan ɗin dukkaninsu kafirci ne. ko mu ce dukkaninsu haraman ne amma daga cikin sihiri malam ya ce ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bambanta akwai wadda girmansa ya kai kafirci akwai kuma wadda ba kafirci bane illa iyaka kawai haramun ne kuma haramun kun ga ba kawai bane daga cikin tsari na sihiri wadda ya zamto haramun ne shine wadda ba a haɗa kai da shedani a cikin lamarin amma dukkan sihiri ko tsafin da za a haɗa kai da aljanu a yi aiki da su don a cimma wani buri to wannan sunansa kafirci kuma in an samu mai irin aikata wannan aiki dokarsa a addinin Allah shine kashe shi ake yi kamar yadda kitalama wasiƙa ta Umar bin Khattab ta riski sahabbai akan cewar ku kashe dukkan wani matsafi da matsafiya idan kun same su suna aikata wannan tsafin ko kuma kuka samu labarin wannan matsafi ne kawai dokarsa a musulunci a kashe shi yuqtal kashe shi ake yi to dan haka a yau idan aka ce wannan matsafi ne ko wannan matsafiya ce dokarta a musulunci shine kashe ta ake yi bayan Allah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ku sani ya ku bayan Allah. Idan kana ikirari kana buga ƙirji kai musulmi ne, matuƙar da ka yi tsafi, da ka yi sihiri, to ba ni ba kai ba kai ba ni. Ya ce, laisa minni man sahara, dukkan wanda da yake yin tsafi, duk wanda da yake yin tsafi, ya yagi nan, ya yagi nan, ya haɗa wannan da wannan don ya yi tsafi, manzan Allah ya ce, ba shi ba ni ba ni ba shi. wala man suhirala yace ba ni ba wanda ya je biya kuɗi don a masa aiki don ya zamo attajiri ko don a yi maganin wani yace ba ni ba shi ba shi ba ni to me gadarar mu ne bayin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine gatan mu shine gadarar mu shine gatan mu kuma shine gadarar mu kuma yace ba kai ba shi ba shi ba kai kai ka yadda ka barar alakar ka tsakaninka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ka samu abin duniya ko kuma don wane da ya shiga maka gaba ko kake ganin yana maka abin da ba haka bane ka ga bayansa kawai shikenan ka zama arne nawa duniyar take nawa duniyar take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ne sanci gingima gingiman laifuffuka wanda suke kifar da dan adam a cikin wuta in sun tashi kifar da shi dan su kifar da shi ne akan fiskarsa ya ce laifuffukan nan guda bakwai ne duk ku nesance su amma daga ciki sai ya ce wa sihir sai da tsafi a ciki tsafi dukkan wanda ya tsafi to sh- yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka guda bakwai wanda manzon Allah ya kira da babbar murya akan a nisance su amma a yau bayan Allah mun lalace mun tambaɗi ka iya samun mutum yana neman abinci ka samu wani yana jin baƙin ciki da wannan abincin da yake nema ya je gurin wani kafiri wai da sunan malam ya bashi wani ƙulle-ƙulle ya zo ya tona bakin shagon wani ya masa wani buso ba a haka ne ana haka da nufin kawai wanan ya lalace kuma ya yadda Allah ya yarda da hakan kuma wanan ya lalace me ya maka ka iya samun wani gonarsa ta yi kyau wani ya je masa buso a ciki kafirci ya yi buso shi bai amfana ba bai bar wannan ya amfana ba ya zama kafire ka iya samun wani ya ga wane suna tare da wace ya je ya san yadda ya raba alaƙar da take tsakani ya zama kafiri ka iya samun wane ya ga suna alaƙa da wane allaji wane yana ɗan samun abin da zai rufa wa kansa asiri ya rike gidansa ya shiga tsakaninsu ta hanyar tsafi ko sihiri ya zama kafiri Allah ka shiryar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda ya tsafi makomarsa shine wutar jahannama annabi annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah maɗaukakin sarki ya ce ka gaya musu wa mutanen da suka zo a tattare da kai da wanda su zo a bayanka ka sani su sani dukkan wani matsafi ko ba shi da rabo duniya da lahira Allah ya ce wala yuflihu sahiru haisu ata wallahi matsafi ba shi bai rabauta bai rabauta kuma bai ba yadda za a yi yayi galaba duk ta inda ya zo duk irin tsafin da za ka zo da shi Allah yana gabanka. Amma annabi Nuh alaihi salatu wassalam ya yadda da kansa, ya dogara zuwa ga Allah, ya ce wa mutanensa suna gadara da tsafi. Allah ya ce ka gaya musu, watulu alaihim na ba'a Nuhin, iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون annabi nuhu ya gaya wa mutanensa abin da nake muku na wa'azi ya ishe ku kuna jin haushi na to in har kuna jin tsanani kuna ganin abin da nake yi bai dace kuna jin haushi to dan Allah ku haɗo dukkan makirce makircen ku da sihirin da kuka tsara da tsafa tsafan ku kar ku ɗaga mun ƙafa ku dukkanin ku ku iyo ku iyo kaidi zuwa gare ni ku gani ko abin da zai ko abin da kuke nufi zai faru a kaina Allah ya ce ba abin da zai faru da kai sai dai in bisa yardar Allah to kai ka je ka kulla wannan ka kulla wannan ka san da cewar sai Allah ya ga dama sai Allah ya ga dama to me dai hana ka haƙura ka tuba zuwa ga Allah me dai hana mu tuba zuwa ga Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yadda ya tabbatar da tsafi gaskiya ne, sihiri gaskiya ne, ya samu ɗaya daga cikin sahabbansa yake wadda ake kiransa da suna ruwaifa, ya ce ya kai ruwaifa, la'allal hayata satatulu bik, fa akhbirin nas, annama na aqada lihiyata, au taqallada wataran. أو استنجاء بربيع الدابة أو أزم فإن محمد بريء منه يا كير ويفا tabbas rayuwarka akwai alamun datin tsawo to ka gaya wa mutanen da za su zo a bayana dukkan wanda yake kulle gemunsa ko yake murza gashin baki akan aji tsoronsa wannan mugu ne yanzu da kai ka lahira ko kuma ya ɗaura guru ko laya ko kambu wai wannan maganin kambun baka kenan maganin maye maganin kaza maganin kaza ko kuma ya je bayan gari bayan ya gama bayan garin a jeji ya ɗauko kashin dabba ko kashin dabba ya katse da shi ya ce ka gaya masa fa inna muhammadin bari ummin ba shi ba annabi muhammad ba annabi muhammad babu duk wanda ya ɗaya daga cikin wayannan ayyuka mutum ka gan shi ka ga wani kazani kana ɗaga rigarsa sai ka ga guru da laya sun fi hansu kuma a hakan idan har yana ji da ƙarfi ne in ka ɗora masa buhun dawa ba inda iya zuwa buhun dawa ya buhun dawa ya gurayen da kambun sun hana ba su ba shi damar ya iya ɗaukan buhun dawa ba sannan kuma ka iya samu ta ɓaci a masa kafirin duka ka iya samu a gidansa kuma ga gurin ga layar ga kambun kuma an zo a ɗauki buhun dawa yana bacci to ina amfanin haka kuma ka iya samu ya je ya sheka noma kuma noman da yake tsammanin da ya samu buhu goma ko ishirin ya samu buhu ɗaya ina amfanin gurin ka iya samu ya je neman aure an yi sama da shi an buga ina amfanin guru ko layan ka watsar da su ka huta kana hada Allah da wani kana shirka da Allah Allah ce ka an kai hakan ka zama kafiri ba kai ba annabi Muhammad ba annabi Muhammad ba kai amma ka yadda ka zama ka haƙura da tarayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duniya baka huta ba a lahira ka ce ka yadda aji a dake ka haba bayin Allah haba bayin Allah me muke so ne ka me muke nufi a rayuwar nan ta duniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun ga arqiya kun ga ruqiyya wadda ake yin ta da sunayen aljanu kaga mutum yana bismillah ya Allahu ya injalaina ya garbatun dutse kurkutun kurkutun ya bil karuna duk wannan suna aljanu ne yace bayan haka wattiwala wattama'im jam'i ne na layoyi mutum ya samu laya ko guru ko abin da ya kama da haka da kuma haɗa alaƙar soyayya ta aure tsakanin wannan da wannan ko kuma warware alaƙa ta aure tsakanin wannan da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dukkanin su shirka ne zuwa ga Allah dan haka ku watsar ku dena tabbas da ku rabauta in kun in kun dena annabi Musa Allah ya tabbatar masa da lallai sihiri ana yin sa kuma yana ci amma bisa yaddar Allah Allah ya ce mutanen annabi Musa suka ce qalu ya Musa imma an tulqi imma an nakuna nahnu mulkin ya kai annabi Musa tunda mun zo yau da ai gasar kure ga kayan tsabu mu mun kawo kai da ka yi so ma jefa abin jefawar ka ko mu da mun fara Allah ce ka ce musu su jefa suna jefawa sai ga abubuwan nasu wannan ya zama maciji wannan ya zama abubuwan tsoro birjik Allah ya ce kai waja'u bi sihirin azim wallahi mutanen annabi Musa sun zo da tsafi wanda yake mai girman gaske amma sai wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa an alqasat ka jefa sandanka fa idza hiya talqahu ma ya'fikun sai ga sandansa yana haɗe duk abin da suka yi na tsara na sihiri ƙarshe da suka ga an cinye abubuwan da suka yi na sihiri qalu aman fa ulqiya sahratu sajidin duk sai suka faɗi suka yi sujada wa Allah qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun yi imani da Allah ubangijin talikai rabbi Musa wa Harun ubangijin annabi Musa da Harun kun ga ƙarshe tsafin nasu sun ga ba inda ya je Allah ya girke shi. Don haka bayan Allah, idan har kana neman kariya ne, karka ɗaura guru ko laya ko kambu, bari amfanar da kai ba da yardar Allah. Amma abin da Allah yake so ka yi, shi ne ka yi kwaikwayo da abin da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce a yi. Shi ne idan kana ganin wani zai iya addabar ka, to manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, ku riƙi ƙula'uzai, ƙulhuwa, falaki, nasi, da yaddar Allah in kuka rike su da su baku kariya daga sharrin dukkan wani mai sharri sannan in ƴaƴanka ne in da su kwanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ta neman kariya wa Al-Hasan da Hussein yace a'idukuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma mutum yana yalluzumci wa'annan ya huta ba sai yayi dakon layi ko kambu ko guru ko abu kaza ba wallahi ba abin da zai iya cutar da shi abin da muke so bayan Allah da ni da ku da kowa da kowa mu watsar da tsari na sihiri da tsafi domin dukkan wanda ya sihiri dan ya ga bayan wani ko dan ya ga rayuwar wani ta zama abin tausayi wallahi yayi kafirci kuma ranar gobe kiyama dai ga matsayinsa bayan Allah Allah ya shiryar da mu Allah ya gafarta wa Allah Nasiru Allah ya gafarta masa Allah ka sa aljanna ta zamto makoma zuwa gare shi قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله